أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga alama daukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na minhajul muslim za mu tashi a shafi na 320 so karashin magana akan ijara za mu tashi a hakamuwa to kodago hukunta-hukuntanta bismillahir rahmanir rahim جواز استئجار معلم لتعليم علم أو صناعة لمفادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسرى بدر بتعليمهم عددا من صبيان المدينة الكتابة ما ليتي hukunce-hukuncen ka ɗauki wani nauyi ka ɗauki wani nauyi ka ɗora wani mutum sa'an nan ka biya shi da wani abu wani abubuwan biyan zai iya zama wa kuɗi zai iya zama wa wani abu daban zai iya zama wani haƙƙi da yake kansa sai zama ya sauka ya ce na farko shi ne halarcin ɗaukar nauyin malami don ya koyar da wani ilimi ko wata sana'a ya ce me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da fansan waɗanda ribatattun yaƙi wanda aka kama a yaƙin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da fansan wasunsu da sharaɗin za su koyar da yaran musulmi a madina rubutu kaga idan suka koyar da rubutu da me aka biya su da fansan kansu na abinda su aka biya su kenan fansan kansu da ba dan za su koyar da rubutu wadda sai sun kawo kudin fansa da kaga fansan kansu shine ladan aikinsu na koyar da yara yaran madina kowane mutum wanda babu wanda zai fanshe shi bai da kudi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to shikenan wanda iya rubutu ga yara kaza ya koya musu rubutu in ya gama shi kenan ya fanshi kanshi sa'annan na biyu ya ce jawazu tijarar shakti bid'anihi wa kiswatihi liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam wa qarqara tasimim حتى بلغ قصة موسى إن موسى آجر نفسه ثمانية حجج أو عشرا على إفة فرجه ودعام بطنه mala yace na biyu shine halarcin wato a ɗauki mutum aiki a ɗauki nauyin abincinsa abincin da za a bashi shine ladan aikinsa a ɗauki nauyin tufatar da shi tufatar da shi da za a yi masa shine ladan aikinsa hausa ta fito ko zan dauke ka ka dinga mun aiki kaza banna yi misali da tukin mota za ka dinga tuka ne amma ba zan dinga baka kuɗi ba da abincinka da tufafinka da asibitinka na misali nake kawai din na dauki sai ka ce kayan shikenan kasuwanci yayi ka sauke naka nauyi ni ma na sauki nawa nauyi waɗannan malam misali da ya ba mu yace wata ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta dasimi manzo Allah yana karantawa har sai da yazo kissar annabi Musa alaihi salam kowa ya san isa annabi musa tafiyar shi madiyana inda ya gudu wa fir'auna inda ya je samu yan mata guda biyu suna shayar da dabbobinsu amma su saboda rauninsu ba sa iya koro dabbobinsu su zo su ɗeba musu ruwa sai sun jira an gama shan ruwa sai su koro dabbobinsu su zo su shan ruwan da ya zuzzube da ya tabo aka tattaka annabi musa ya je gari bai san kowa ba da ya ga haka dai an watsa 'yan mata sun koro sai kawai ya taso ya ce yaya ku ba ana shan ruwa da dabbobi ku ba koro naku ba suka ce a ai ka san mu ba ma ba ma iya cakuduwa da mazaje masu ƙarfi mu masu rauni ne babanmu bai da ɗa namiji mu ne 'ya'yansa mu muke zuwa ko ba za mu iya sa'anan sun gama sai su kulle rijiya shine nan Musa ya ce ku zo Allah ya fasa kalahuma sai ya je bude rijiyar shi kade wannan budiyar rijiyar ya ba su mamaki saboda sun san waɗanda suke iya bude rijiyar sai an samu karfi karfi majiya karfi ka san karfi ma kala kala ne akwai kato mara karfi na eh a mana karfin majiya karfi su suke iya buɗe rijiyar to shi kuma sai ya buɗe shi kaɗai kuma ya shayar da su kawai sai ya koma inuwa ya kwanta don daman bai san kowa ba ya yi addu'a ƙalar rabbi inni lima an zarta ilayya min khairin faqir shine da suka je gida ba maki ya kama su shine suka yi ba shi baban su labarin annabi Musa ɗaya daga cikin ta ce kai wannan mutumi baba ka ɗauke shi aiki mana sai ya ringa zuwa mana kiwo shine sai ya tura daya yace daya daga cikin su je ta zo da shi Allah mu da kanshi yace suka zo tana tafiya cikin kunya kaga kunya sifa ce ta mata musulma Allah da kanshi yace ta zo tana tafiya a cikin kunya kai kenan an cuce mu an zalunce mu da aka koya yaran mu rashin kunya kawai aka mai da rashin kunya kamar yayi kamar zamani ita mata in ba ta da kunya an ta mana kasa wallahi ba ko tsari ma ba ta da shi yana daga cikin bangaren burgewar mata ma ta zama tana kunya ba su da wayo namiji ko mu haukansa ya fi san mata mai kunya ko ba ko hausan ba ta fito ba na annu haka Allah ya halicce shi wallahi ya fi san mata mai kunya ko hai haka Allah ya mata ta zama ita wai tana ga ta zama kamar namiji wai ba su da ita kai ma wannan shiriri ta ne cutar da kansu suke yi wallahi kai su aka yi suka baro shi yasa za ka ga wasu hatta yara ko samari na ce yan bariki ma in ya gama yawon shi ya gama barika ce zai aure sai ce yana son mata saliha na haka suke musu ai sai ya je garin su ya nemo saliha eh ya na mai kunya eh to saka kunya kada ɗan mata su biyewa abin da ake musu mata ta zama tana da kunya yana da alfanu a wajen mijinta yana ƙara mata daraja yana ƙara mata kasancewa ita mata ce to shi ne da ta zo ta a ƙisar ma ita ta san gidan amma kuma shi baƙo ne kaga wa ya kamata ya shiga gaba ita amma sai annan musa ce ta shiga bayansa ta dinga bin su tana gaya masa left right na a yi kwana a yi kaza haka suka yi har suka je gidan da haka da suka yi annabi Musa ya kwashe labarin sai gaya wa Shu'aibu alaihi salam shikenan yace ba komai da jauta min alqawmi zalimi da haka yace musu to yanzu abinda za ina son zan aura maka shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo yace ina son zan aura ma ɗaya daga cikin ƴaƴana amma sharadin sadakin da zaka biya shine zaka mun kiwo na shekara takwas in kuma ka yi min gyara ka cika ya zama goma na fala'uduwa na alai ya ce ba damuwa amma dai tabbas shi ne ka'ida in ka cika biyu suka zama goma ma yana da kyau shi kenan ni kuma na auren ma kaga kenan kiwon shine ladan me shine ladan auren kuma kaga tunda bai da kudi ka san dai ba za su ci abinci ta hana shi ba musa'a dan haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan hadisi yace annabi Musa ya bada hayan kansa wato an ɗauki nauyin kansa a kan shekara takwas ko goma kuma gashi akan wannan nauyi da ya bayar kuma ya kiyaye wato farjinsa domin an masa aure auren ma yana cikin abin da aka biya shi sa'annan wada ani baɗiniki kuma da abincin da za a bashi duk waɗannan sakamako guda uku na duka akan sakamakon kiwo ne da yayi kenan kana iya ɗaukar mutum aiki ba dole ne ka biya shi da kuɗi ba kawai abinda ba za a yarda ba shine ya zan bai sani ba ya zan bai sani ba amma an kaman sharadi shikenan zaka mun kaza zan ma kaza ladan aikin ka kenan shikenan in ya yarda shikenan za za a yi yin haka a musulunci sai na uku yace sihatu istishari a darin mu'ayyan a sahatus tijari darin mu'ayyan ya galibu ala zanni baqa'uhu ilaiha inganci karban hayan gida misali a karba haya na gida wanda ake an sani misali ta dauki haya na shekara biyu ya zama mafi ingancin zato gidan zai kai shekara biyu ai an gane gidan da yake a gashi nan gida da aka haya ana taran zai kai shekara biyu kaga inda ana taran gidan nan zai rushe a shekara daya sai ka ba da hayar shi shekara biyu kun gane ai kaga wannan bai yi daidai ba amma ana taran zai kai shekara biyu sai aka ba da hayar shekara biyu ana taran zai kai shekara daya sai aka ba da hayar shi shekara daya daka wannan ya ya halatta sharadi na biyu a tabbatar abin ana sa ran zai kai lokacin da aka ce an ba da haya in ana sa ran ba zai kai lokacin ba to ba dama a ba da haya shi na wannan lokaci na hudu yace idza ajarahu shay'an thumma mana'ahu al-intifa' bihi muddatan takada min al-ajrati ajrati بقدر مدة المنع وإن ترك المستأجر الانتفاع من نفسه فعليه الأجرة كاملة ما لا يتي idan mutum ya ba da haya sharaɗi na na hudu in mutum ya ba da haya sa'annan sai ya hana wanda ya ba haya amfani da abin da ya ba shi haya shi hana shi ya hana shi to shi kenan wannan lokacin da ya hana shi amfani da shi kudin hayan ya zama sai ya biya mutumin abin ya fito mutum ne ya ba ka hayan gida za ka yi wata biyar sai ya toshe hanya wata biyu baka iya shiga ba ko ka yi wata daya sai ya zo ya toshe hanya wata biyu baka iya shiga gidan ba kaga ya hana ka amfani da na gidan to wannan wata biyu zai biya ka kudin wannan wata biyu da ya hana ka amfani da shi yace idan kuma kai ne ka ki amfani da shi ka ki amfani da shi to shikenan ba ruwa mai gida ka karɓi hayan gida shekara ɗaya sai ka kulle ka yi tafiyanka januwari ka karɓa ka kulle gida sai januwari ka dawo ai hausan ta fito da ka kudin haya an ci kudin haya ka gama haya maganan ka kwana a ciki maganan kai ta shafa amma sai ka karɓi haya sai shi mai gidan ne ya kulle ya hana ka da haka zai biya ka kudinka don baka yi amfani da shi ba kuma shi ya hana ka amfani da shi shi ne abin da yake faɗi na biyar a tufsakul ijaratu bi talafil aini المؤجرة كسقوط الدار أو موت الدابة مثلا وعلى المتأجر أجرة المدة السابقة التي انتفع فيها بعين المؤجرة أنا قاتا واتو أنا وروري haya ko ciniki ko ko kodago idan abin da aka ba da hayar da ya zama babu shi misali ya ce rushewan gida Allah ya kiyaye an ba mutum hayan gida ya tafi sai da ya samu ruwa ya kwashe gidan sai fili kaga ba haya saboda ya rushe ko kuma an ba mutum hawan dabba a hayan dabba sai ya samu ta mutu shi ma babu haya amma idan ɗan lokacin da ya yi misali shekara ɗaya ne sai wata bakwai sai zama wata shida ne ko nawa ya rage wata biyar shi ne bai samu abin da yake to za a biya shi kudin wata biyar amma kudin wata shida wannan mai haya za a biya shi wanda ya yi amfani da abin da aka yi haya da shi na shida ya ce manista a jara shay'an fawaje lahu mu'iban fa inna lahu fasfu ma lam yakun qad alima bil aibi wa radiya bihi ibtida'an wa in tafa'a bil mu'jar muddatan fa alayhi ajratuha mala yace idan mutum ya sa aka bashi hayan wani abu ko ya sai wani abu sai ya same shi yana da aibi to za a warware wannan wannan haya ko za a warware wannan ciniki matukan lokacin da aka bashi bai san da shi ba idan ya san da shi mota zan baka haya misali kwana uku akwai wuraren da suke hayan mota a ce kwa sati daya wata daya za ka karɓi haya sai na ce ma ita motar nan in kana tafiya tana tsayawa sai ka ce ba komai ai kun gane magana da yake faɗa kaga ka san da aibi ka karɓa to in ta je ta tsaya ba maganan a biya ka amma ban gaya ma tana tsayawa ba in ka tafi ta tsaya sai na zo sai ka baka shikenan a biya warware shi yasa wajen sai da abu ba a son mutum ya boye aibinsa musulunci ya hana ana son kasuwanci a yi fadi gaskiya da gaskiya kuma shi Allah shi yake sai da abu eh ka sai da kawai ka faɗi gaskiyan abinka akwai abubuwa wanda suke da aibi banda wanda yake da su ba zai sani ba lokacin da ake sai da bayi in an kawo bawa kasuwa ce wannan bawan idan sanyi ya zo yana hauka cewa na dole ka faɗa kuna zaune kawai sai rufe ka da duka ina nufin haka yake to kai baka sani ba kai ka sai bawa ka ɗauka za ku je ku zauna lafiya na to kuskure ne a ce a ƙi gaya ma ai an gane sai ka siya ka zo gida ka ga mutu ya rufe ku da duka sai a dawo a fasa amma sai ya gaya ma cewa haka yake ana zaune da shi kawai sai kama duka ka ce ba komai eh to ya je duka ba daman ka dawo shi ne abin da yake faɗi ya ce idan kuma abin da yake da aibin aka same shi amma an yi amfani da shi to za a biya ladan amfanin da aka yi na bakwai al'ajirul mushtarak kalhayyar wal haddad yudmanu ma atlafahu bi fi'ilihi la ma da'a min dukanihi لأنه حينئذ يكون كالوديعة والودائع لا تدمن ما لم يفرد صاحبها والعجير الخاص kaman ista'jara shassan ya'malu indahu khasatan la damana alayhi fima atlafahu ma lam yusbit annahu farada aw ta'adda mala yace wato wanda ake daukan shi hanya a haya ko ake bashi aiki wanda ake tarayya a ciki sai ya bada misali yace kaman tela kaman makeri haddad wanda yake kira yace duk abin da ya baci a wajensa duk abin da ya baci wajen aiki ba to ba zai biya ba yace ba zai biya ba shine a ya zai abuwan zai biya duk abin da ya baci wajen aiki abin da aka sace a kantinsa ne ba zai biya ba aji wannan ka ba tela dinki Allah ya kiyaye sai barayi suka zo suka fasa shagon shi sai suka dauki hada yalinka to kai ma kana cikin wanda za a wa jaje na shine magana da yake fara kai ma kana cikin wanda za a gaitar barayi sun muku sata na ba za ka ce ya biya ba mala ya ce me yasa saboda shi ita wannan kai bawa tela yarda ne yake sa a ba tela na wato kamar wanda kamar wanda kai da zaka iya bashi ajiyan kuɗi in mutane sun zo ci rani sukan samu wanda suka yarda da shi sai suna tara kuɗin su na a wajen shi kuma amintacce ne in za su tafi gida sai su na sai su gaya masu sai ɗauka sai ya ba su wannan ana kiran shi amin shine zaka ji malaman fiƙo suna cewa wal aminu la yuduman shi kuma amintacce in abu ya bata a wajen shi ba a biya to sai aka zo aka markata sai ka ce biya ka wannan aminci yasa abu ɗaya ne zai sa ya biya ka in aka samu sakaci sakaci wanda yake sananne aka samu sakaci ya sananne misali mutum bai iya dinki ba babban mutum shi kenan sai ka bashi yadi sai ya je ma yankan yaro ɗan shekara biyu ya ma kaya ya kawo kaga zai biya ka don ya bata ma yadi shi ne ya ce shi kuma wanda ake iya ba amana to ba a cewa su biya matukar ba a samu takaci ba daga wajensu shi ma wanda ake cewa ana ba a jiya in an samu takaci zai biya misali an samu da aka ba shi ajiya sai ya ajiye inda yake hira ya tafi gida sai wani ya dauke kaga wannan sakaci ne amma ya kai shi ya ɓoye sai kuma irin dai abu na musifa ya faru to wannan ba zai biya ba ya ce sa'annan wanda ake ɗaukar shi aiki wanda yake mutumin da ake ɗaukar shi aiki na musamman a kawo shi gida to wannan duk abin da ya faru da shi ba zai biya ba sai dai in an samu sakaci daga wajensa na? me za ka gane wannan ka ɗauki mai dafa maka abinci na ka dauki mai maka dawa abu ta dauko miya ta gama miya da kaji sai kawai miya ta zube na ba za ka ce sai an biya ka shi ne ba za a biya ka amma sai aka samu ita ta je ta kifar za ta biya shi ne sakacin da aka ce in dai ba an samu wannan sakaci ba na takwas tazimu ujratu bil aqdi wa ta'ayyana daf'uha ba'da istifa'i manfa'atu aw tama manfa'ati aw tamamul amal illa an yakuna qad ishtara da daf'aha inda al aqdi li hadith an nabi sallallahu alayhi wa sallam lakin al amila inma yuwaffa ajruhu idha qada amalahu mala yace wato abinda za a biya wanda aka bashi aiki to yana tabbata yana zama haƙƙi akan mutum lokacin da aka kulla kasuwanci kuma haƙƙin ba da abin da aka ƙulla za a biya yana tabbata ne idan aka gama aiki ya ce sai dai idan sun yi sharaɗi wani za ka ba ni rabi a an gane akwai aikin da mutum zai ce a ba shi rabi na kafin ma ya fara aiki in ka ga dama ka yadda za ka iya ba shi in ba ka ga dama ba ba za ka ba shi komai ba domin sharaɗin ya sa wannan abin ya zama haƙƙin siya ma aiki to bai yi ba da haka wannan ganin daman ka ne kana iya wani ma kamun kai aiki sai ya biya ka duka na wannan ganin daman sa ne domin wannan kuɗi da ka karɓa inda da ka karɓa ka sa aljihu sai ka mutu kun gane da za a yi da shi kudin me shi ne dan ba kudin ka bane baka yi aikin ba kaga baka cancanci shi ba zaka bayan aiki ne yake zamawa haƙƙinka ai kudin da za a baka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai shi ma'aikaci yana zama ya cancanci wato albashinsa ne ko haƙƙinsa ne idan ya gama aikinsa zaka ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqdil ajira ajrahu qabla an yajuffa araquhu ka bawa wanda ka sa aiki ladansa kafin gumin sa ya bushe kaga ya gama aiki kenan saboda ai in ka ga mutane gumi ya yayi aiki ka kenan kafin aiki wannan kawai sharadi ne idan an yi aka bawa mutum na tara lil mustajiri habasul ayn حتى يستوفي أجره إذا كان عمله ذات أثير في العين كالخياء مثلا وإن كان لا تأثير فيه فمن أجر على حمل بضاعة إلى مكان كذا فليس له حبسها بل يوصلها إلى محلها ويطالب بأجره ما ليتي ga wanda kuma aka bashi aiki yana da daman ya rike aiki bari na yi misali da makanikan mota na ka ba shi ya ma gyaran mota sai ya gama gyara sai yana da dama ya rike mota sai ka ba shi kudin gyaransa sai na ga kun kalle a to haka ne mana na ya rike mota tunda ya gama gyara haƙinsa na ciki sai ka ba shi sai an ba shi sai ya ce malaimanin misali ce kamar tela aikin da yake yana da tasiri an riga an yi shi in ka ba shi dinki daidai ne ya ce ba zai baka dinki ba in ya dinka sai ka biya shi wato sai ka ba shi kudinsa ya ce idan kuma aikin da ka bayar ba wani wanda ake gabatar da wani abu ne a cikin shi kamar dako mutum zai ɗauka ma kaya ya kai ma waje kaza to wannan bai da dama ya rike kaya tunda bai dauka na bai da dama da shi abin da yake kai shine ya dauki kayan kawai ya kai ma inda kace ya kai sai kuma ya ce ba ni haƙina kinan dan dako sai ya kai kaya yake da haƙi saboda ai an ce dako kaya daga wasa market ka kawo zone 6 ai sai ka kawo ne kudin ya zama naka in ka fito jet ka aji babu ba karma da kokobo Allahumma sai idan wani larura ne ya same ka domin yana cikin wani banja a biki yawa sai ka kawo sai ka kai idan har kawai ka bai to sai a canja wani na tunda sai a ce wani ya dauka sai kuma a biya shi amma misali ka dauko kaya an yi za a biya ka ɗari biyar ka taho sai rashin lafiya ka zo nan har ka zo kwanan zosi ka zo daidai masallacin nan za a kai wajen firamare misali sai misali rashin lafiya ta sabu mutum to sai a auna sai a baka ɗari biyu da hamsin sai a ba wani sai ya karasa sai a ba shi ɗari biyu da hamsin wanda ya sha bambam da wanda ya ce ba zai je ba eh wanda ya ce ba zai je ba shi kenan sai a nemi wani sai ya je na goma man alaja audawa maridan bi ujratin ولم يكن قد عرف بالطب فأتلف شيئا فعليه دمانه لقوله صلى الله عليه وسلم من تطيب ولم يعلم منه طب فهو دامن نقوم شيني نقرشي mutumin da yi magani likita da yi wa wani magani ya masa magani da zai warke ko ya bashi magani aka yi da shi cewa a yi masa magani za a biya kuɗi na ya ce zai warkar da shi zai ba shi magani ya warke saboda za a biya kuɗi ashe bai san aikin likita ba to sai ya zama ya yi wata ɓarna to duk ɓarnan da ya sai ya biya an gani duk abin da ya yi sai ya biya kamar a ce mutum ne ba ba ba ba ba masanin gini ba sai ce ya iya gini sai zai daddora bulo sai gida ya rushe sai ya biya eh sai ya biya to haka nan abin da ya shafi lafiya yace saboda fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa wanda duk yayi likitanci kuma bai san ba a san an san shi ba ba likita bane bai san magani bai ce ya sani to duk abin da ya faru sai ya biya in ya sa mutum ya sa masa wani larura zai zama kamar al'ainu bil'aini na wal'amfu bil'amfi ko wal'uzinu bil'uzin haka nan wane ne wa sinni bil sinni sai wane ne na ƙarshe wal juruhu qisas da haka zai zama zai biya duk abin da ya bata a jikin wanda ya yi masa magani wani yana da ciwo ka ce ai ka gane wannan ciwo da ya faru yanke hannu ake ashe baka iya yankewa ba sai aka tabbatar da cewa ba kai ba ma ma'aikacin asibiti bane to kai ma za a yanke ma hannu eh shine duk abin da ya bata zai biya alhamdulillah za mu tsaya nan sai mu tashi almaddatul khamisa fil ja'ala alaikum salam na'am yawa sake-sake da farko a biyu daga farko mai kace aikin gida gyaran gida a idan mutum ya ba da hayin gida gida ya lalace wa zai gyara a ƙa'idan haya da ake a wurare akwai wasu abubuwa da kowa ya san mai gida ne akwai wasu abubuwa kuma na mai haya kusan sanannun abubuwa ba za ka ɗauki hayin gida ba kan famfamfa ya kare na? ka je ka ce kana nemo mai haya ya zo ya sa ma kan famfo ko yawo ko gulo ɗin wuta ya mutu ina nan kaga abubuwa ne sanannu amma akwai abin da kuma kai ma da ya faru sai dai a gaya mai gida na wani abu ne sananne a gida in akwai wani abu sabo to in za ka shiga haya sai ka sanya sharaɗi inda za ka shiga haya ka ce wa mai gidan to ko gulau ya mutu kai za ka canza ya ce ba damuwa haka za a yi kaga dai wanda ya zama wani abu daban yawa ka ce ko kyanke so na gani kai za ka kashe ba misali ka gani kaga wani abu ne yayi kun ga bai yi daidai ba ba amma sai mai gidan ya ce na yarda ya baka haya haka shine ma'anan almuslimuna ala shurudihim shikenan in kaga kenkesu sai ka bar waya ga kenkesu sai ya jira shi ya zo ya kashe shi to wa alaikum assalam na'am ina zuwa amin Na'am. ta dauke shi kwana hudu haka yake haka yake tunda ka dauke shi kwana hudu za ka biya shi kwana hudu kwana biyu da kai ka dauke shi sharaɗin da kuke nan da ya kamata ne ka roƙe shi kamata ya ka roƙe shi ya haƙuri shi ma ya kamata ya haƙuri amma sharaɗin da kuka yi kwana hudu ne in ka ce ya zauna a mota ya tabbaci wa shagari wa shagari ya jira abin da ya sa dole ka biya shi watakila da ba dan da kwana biyu kuka yi watakila ya yi jinga da wani na wasu aikin kwana biyu akwai ayyukan da idan ka ɗauki mutum kwana hudu to kwana biyun ma ko ka kyale shi ba abin da zai ina nufi an rufe su shi yasa wannan sharaɗin yana nan amma ta babin kyautatawa na biya masa sai zama ba maganan fada ba ne na yau kaji kaji da Allah ka yi haƙuri na na biya ka na kwana biyu ka je ka nemi aiki kwana biyu shi ka shi ma kamata ce ba komai amma ba haka ba sharadin da kuka yi sharadin za ku yi kwana biyu nan kuma na ka ne eh wallahi wa'ala ya yi kuma sa ba'alu Amin. mutum ne yana gina plaza tun kamun ya gina ya sayar da shaguna ana sayarwa ba a sayarwa sai an baka hoton shagon na da girmansa na da mita nawa ne ko galibi ba wanda yake siya bai san me siya ba wataƙila ma ana gama guda ɗaya ne na aka ga irinsa da aka kai za ka siya number 2 number 3 in ka siya ka bashi kuɗi kan ba kuɗin shi bane ya gina plaza ya je ya kashe ba na shi ne kai dai sharadin da aka yi roshi za a baka shagonka na a ce ma za a baka shagonka bayan wata uku babu komai shi ma almuslimuna ala shurudihi babu komai in ka yarda wanda yake shiga matsala a nan mutumin da bai da ruwa da abin ba nashi bane sai ya zo ya shiga ya sayar da abin da bai mallake shi ba shine matsala tambaya ta biyu kace me yawa mutum ya shiga mota mace daga kuba ya zo katambe za a kawo shi wasu market sai direba ne ya ce ba zai zo ba ya fasa shi kenan ba za ka biya ba shi ne ya sarayar da haƙƙinsa akwai sarayar da haƙƙi mutum ya ɗauko ka daga kubo zai kawo ka wasu market ya zo ka tambi sai ce ya fasa ku sauka bai da kokobo wannan ya sha bamban da mutumin da mota ta lalace a gane a wanda mota ta lalace yawa amma wannan shi fasawa ya yi in ma ya zo wasu maka ya ce ya yafe muku ai ba komai na ya ce ku bar kudin ba komai ai da aka fasawa daban wancan kuma daban na'am na'am
bayan kwana bakwai bayan kwana bakwai sun ji shi gaskiya ya ne to yana da hakkin da gashi kwana bakwai da wasu wasu lokuta da wani shi ya tsare na'am yana da haƙƙi ta biya shi na kwana bakwai ina abin da muka karanta a baya mutum ne ka ɗauke shi zai ma gadin wata guda ka biya shi a wata sai ya kwana bakwai sai ya ce ko ba zai iya ba ko zai tafi to yana da haƙƙi na kwana bakwai ka biya shi kuma kai ma ya fi zama wato nutsuwa gare ka na amma na kwana bakwai da yi sai a lissafa duk abin da za a biya shi a lissafa a kwana talatin na in an cire na kwana bakwai domin an kawo wani kuma sai a bashi cikon abin da aka ba wancan wannan shine yafi wani abin da ya kamata mu sani shine irin waɗannan ƴan ƙananan haƙoƙi a ringa cin naka yafi alheri na da ka ci na mutane ka yi haƙuri a ringa cutanka wallahi yafi alheri da kai ka cuci mutane ina zuwa mana ka ringa haƙuri da su ya zama kai ba haƙƙin mutane bane akan ka a haƙƙinka ne akan mutane to ya fi alheri so dubu eh kuma ba a musulunci ba ba ci baya ba ne ci gaba ne eh wallahu ala na'am alaikum assalam na'am ana ji to kun ji ai mutum ne da haka aiki ya same ka za ka ci gaba da ajiye kuɗi kuma durin da ka gari da ajiye kuɗi za ka yi sadaka da su kuma durin da ya dawo za ka biya shi eh daman sharadin kenan in ya dawo ya ce ma shi ba sadaka ya niyya ba za ka ba shi kuɗi kayan sadaka ta zama taka na amma haƙƙinsa ne za ka ci gaba da ajiyewa amma ƙarshe daman inda ake sarayar da shi shine da sadaka kuma sadakan ma maluma suka ce kai ma ran kiyama lada za a baka ka bashi in ba sa ci sa ya ce ya yafe ba na ɗari biyar shi ne canjinka sai ya jefa ma dubu ɗaya sai ya ja mota ya tafi sai ka canja sai ka ɗau ɗari biyar ɗinka sai ka ba almajiri ɗari biyar shi kenan ka huta no wai ce in shi ma almajiri ne shi kenan sai ka rike ran ya ba ka biya shi dama ya samu ka samu dama ne wanda za ka biya za ka biya a siya shi ban an sanar da malamin monday ba a sanar ba ku? to ranar monday insha Allah za mu yi bakon dr jamilu zarewa daga malami daga abu zaria kuma karatun da zai yana da muhimmanci kwarai da gaske kasuwanci guda 60 waɗanda suke na haram ya dace da nan masallacin ko lallai insha Allah ranar monday unu an mazo ni ma karatu zan ji Allah shi kai insha Allah na'am wa alaikum assalam na'am na'am ai kai da washe ka mallaki biyar? ba ran da aka baka ba ina ran da aka baka aka ce ga su naka ran ne ka mallake su to idan sun kai nisabin ma zakka to sai sun shekara hannunka in kuma kaji sai dai idan daman kana zakka in daman kana zakka to duk abin da ka samu a duniyar nan sun zama yan uwan kudinka za ka haɗa su kawai ka yi lissafi amma ba ka yi wanda ya mallaki lissafi ai sai sun kai na sai sun kai shekara a hannunsa kamun zai so ma ba da zakka na amin amin na rai musa to saura minti biyu mu tashi malam za a yi mana bayanin su a eh to ba shi lafi kama na yana da kyau a ba shi ashe ba mai sallah ba na'am alaikun wasallam gaskiya yana taimakawa amin Allah saka yana taimakawa in ana da namban mutum eh wataƙila ma amfanin kai zaiwa yanzu yanzu ma kaga ya tsilla ma kuɗi ka gani an jima kuma ka ji baya nan kaga shi za ka kira cewa baka ga kuɗin ba eh kaga kenan kai ne ma za ka ci riba eh bismillah oh a kira sallah kira sallah sai ka kara sabari ya kira sai ka sai mu cika da kai masu aikin mesin to to tsaya da gajiya mana mutum ne ka ba shi aikin gini ya ce ma za a yi ginin nan na kwana biyar sai ka biya shi kudin kwana biyar sai ya gama aiki a kwana uku ko ba magana ki nan ya gama aikin a kwana uku to wai kana bin shi bashin kudin kwana biyu a ba ka bin shi bashi allahumma sai dai idan ƙarya ya yi ma misali aiki kwana uku ne ya ce ma kwana biyar kaga ya yi zalunci ya yi ha'inci ya yi cuta amma inda na kwana biyar ne ya watakila aikin da ya kamata ya tashi ne ya ƙiya tashi ya yi su cikin dare dadin yana faruwa akwai za ka ga sai ya tsaya ya yi aikin da ya kamata a ce ya huta don ya gama in dai har ya ba da wannan haƙƙin kuma da gaske na haƙƙin kwana biyar ne in ya gama a kwana ɗaya ma misali in dai ya aikin daidai Allahumma sai dai in kai sharadi cewa tun da ka ce kwana biyar to dole sai ka kwana biyar kana yi akwai masu aikin da ba gaskiya ba ne ba ina nan bai kai kwanakin ba suke faɗa wanda ya haka yayi ya ci haram wallahu ala me na biyu da laifi ne zamiya musulunci ya hana zamiya zamiya shine kana bin mutum bashi sai kuma a aiko ka da kuɗi ka kawo masa an gane misali kana bin mutum bashin dubu hamsin sai kuka haɗu da wani abokinku a kadura sai ya ce ma ka iwa ina abokinmu wani yana bi na dubu ɗari da ala gashi in ka gan shi ka bashi ba za ka ce Allah ya kama shi ba muna misali ka ɗau hamsin ka kamar hamsin shi ne zamiya ko shi ne musulunci bai daba sai dai ka zo ka kawo masa ga dubu ɗarinka kuma ba ni dubu hamsin da wani aiko ka aka yi domin yadda ba kake tuna ta iya yiwa dubu ɗarin ma ba na shi ba misali abu ne da zai iya faruwa sai sa musulunci bai yadda ka zame ba to na ƙarshe alamun sa wannan ha'inci ne wannan zalunci ne shi ne a yi ba zai ma taɓa abin ba watakila ya ɗan ga wayan ma da ta cire sai ya ce ma aikin nan zai ɗau kwana uku sai ya ajiye kawai sai rana in ce zai so kama waya ce gashi wannan ha'inci ne shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba a san mutum ya zama mai ha'inci ana ha'inci ana son a yi gaskiya sallallahu alaihi wasallam akwai taimako na an ka kawo ko to ana kawo akwai taimako na Maiduguri kayayyakin sawa na maza da mata da yara ina ga da zuwa dai karshen sati dai abin da aka tattara sauran masallatai ma ana tarawa sai a kai musu insha Allah Allah ya bada lada sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallam اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت بحوائجنا عليم وعلى قدائها قدير وقد حوائجنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمساوي يا مقير الأثرات اللهم حي لنا من أمرنا رشدا اللهم حي لنا من أمرنا رشدا اللهم حي لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله آمين